أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu dama haɗuwa a wannan majalisi mai albarka masjid al-ansar a karatun littafinmu na duniyar tsakani wannan cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto zamanmu na 24 a cikin wannan littafin a yau ranar litinin 26 ga watan Muharram shekara ta 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga 14 ga watan tara shekara ta 2020 a darasi wanda ya gabata mun tsaya a banki na 275 yau cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na 200 كسبعين يقول محمد القحطاني وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يشتمل يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من زهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون بربهم خلفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني لا تحس ربك قائلا أو فائلا فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران كن جلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقع كل منافق قدان أتقن فرائد لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان نعم يقول محمد القحطاني وكمال دين الله شرع محمد وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي الطاهر النسوان والولد الذي أحد من زهره الزهراء من والحسنان من زهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني أحد يهودي ولا نصراني فالمسلمون ومؤمنون بربهم بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان حنفاء في الإسرار والإعلان ولملة الإسلام خمس عقائد ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني والله أنطقني بها وهداني لا تعص ربك قائلا أو فائلا لا تعش ربك قائلا أو فاعلا فكلاهما في الصحف مكتوبان فكلاهما في الصحف مكتوبان جمل زمانك بالسكوت فإنه جمل زمانك بالسجود فإنه زين الحليم وسترة الخيران زين الحليم وسترة الحيران كن جلس بيتك إن سمعت بفتنة كن جلسك
وتوقع كل منافق فتان وتوقع كل المنافق
أد الفرائد لا تكن متوانيا أد الفرائد لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهان فتكون عند الله شر مهاني زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 276 zuwa baiti na 278 wa kamalu dinillahi shar'u muhammadin salla alaihi munazzilil qur'ani الطيب الزاكي الذي لم يشتمل يوما على زلل له أموال الطاهر النسوان والولد الذي من زهره الزهراء والحسنان bayan malam ya yi bayani a kan cewa kaɗaitar da Allah da bauta da yi mai ibada da kuma ka'a mai shirka ko guda wato tauhidi kenan shine addini na annabi adam addini na addini kai na mala'iku ma tun kafin annabi adam addini na nuhu da na hudu da na saleh da na roƙo da na sani kuma da yana yace har zuwa annabi isa ta yace kuma kai cika makin annabawa ga baki ɗaya wannan shine addini kuma shine cikakken addini wa kamalu dinul lahi kuma cikak addini na allah subhanahu wa ta'ala shar'u muhammadin shine addini na annabi hanya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama salla alaihi munazzilul qur'ani a nan malam yana bayani a kan faɗin allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle allah da manzon shi lalle allah da mala'ikun shi suna ma annabi salati ya ku wanda kuka yi imani kuma annabi salati shine salla alaihi munazzilul qur'ani wanda ya sauko da alqur'ani ma yana mai salati anan Allah ya yi umarni a cikin wannan aya akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi na Abu Huraira karda ku sanya kabari na wani idi kuma salati dan salatin ku a gare ni yana iske ni duk a inda kuke abu dawudu da ya rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce a wani hadisi aliyu bin abi talib da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-ba'ilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya babu marowaci a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar wanda aka ambace ni bai mini salati ba duk wanda aka ce annabi bai ce ba sallallahu alaihi wa sallama annabi ce babu marowaci a duniya kamar shi hadisi ne ingantacce Anas bin Malik yake cewa a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yana saman mumbari kawai sai aka ji annabi yana amin amin amin sai mala'iku suka ce akan me kake cewa amin ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mala'ika jibril ne ya zo mu yake cewa hancin shi ya ci ƙasa ya hallaka bai da amfani a duniya wanda aka ambace ni bai mini salati ba sannan wannan mutumin ina amfanin shi wanda aka aka ce annabi bai ce ba sallallahu alaihi wa sallama shine sai jibril ya cewa an hancin shi ya ci kasa ya hallaka Allah ya turbiyar da hancin shi kasa Allah ya sake ci nasara a sama cikin rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amin amin yana sama mumbai daga cikin fadala ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kama annabi sallallahu alaihi wa sallama salati guda Allah zai ma goma babu kaman falalar da yi wannan kama annabi salati guda kai Allah subhanahu wa ta'ala zai ma sallah guda salati guda goma faman salla alayya salatan sallallahu biha ashara duk wanda ya mini salati guda Allah madaukakin sarki zai mai salati goma yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama karshen falala kenan gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama guda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba guda goma haka yana daga cikin falalar yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati hanya ce ta shiga aljanna kuma hanya ce ta karɓa addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi ingantacce ya ji wani mutum yana yin yana ta'addu'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika a kira wannan mutum wanda yake addu'a ya ce bai gode ma Allah a cikin addu'a shi ba kuma bai yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to idza salla ahdukum idan ɗayan ku zai yi addu'a tana da ladabi tana da sharaɗai hadisi ne wanda Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito da hada da isnadi ingantacce yace fal yabda bi tahmid rabbi rabbih mutum in zai fara addu'a ya fara da gode ma ubangiji shi fal yabda bi tahmidi rabbih ya fara da gode wa ubangijin shi sun mai yusalli alal nabi sannan ya ma annabi salati sun mai yadda ba'da bima sha'a sannan ya roƙi Allah bayan ya gode ma Allah bayan ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati sannan ya roƙi Allah abin da yake so Allah sai ya biya mai a bukatar shi wannan yana daga cikin ladubba na addu'a kenan mutum ke saki yayi addu'a bai yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati a wani hadisi ake cewa an sanya ma addu'a ko ta addu'a hijabi ba ta yin sama sai lokacin da kama annabi sallallahu alaihi wa sallam salati ne da wuce daga cikin falala ta yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati shine kamar da muka faɗa yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kai mutum kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce wanda imam turmusi ya rawaito hadisi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa aunan nasu bi mafi kusancin mutane da ni yawmal qiyama ranar tashin alqiyama aksaruhum alayya salatan wanda ya fi yi mini salati in ka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salati to ka fi kusa da shi in wanda ya yi ka da goma ya yi kusa da shi in wanda ya yi ka da shirin ya yi kusa da shi hadisi ne hasan mai kyawu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aulan nasu bi mafi kusancin mutane da ni yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama aksaruhum salat aksaruhum alayhi salatan wanda ya yi mini salati sallallahu alaihi wa sallam kayi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yana yaye ma mutum damuwa yana fidda mutum daga cikin hushi yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yana sa a gafarta ma mutum zunuban shi yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati hanya ce ta shiga aljanna a hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga mutumin da ya tambaye shi in sanya salati na rabin addu'a ta haka sahabi ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam in sanya addu'a ta ya rasulullah dukkan ta kawai rabinta salati ne a gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me eh har daga ƙarshe wannan sahabi yake cewa in sanya ya rasulallah dukkan addu'a ta ma ta kasance salati ce a gare ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace izan yughfar laka zamba da fa an gafarta ma zunubanka dukan shi wa bi riwaya a cikin wata riwaya ala izan tukfa hammak da fa an yaye ma damuwarka wa yukfar laka zambak kuma da an kankare ma zunubanka kenan yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati yana yayi wa mutum damuwa yana sa a gafarta ma mutum zunuban shi abubakar eh, radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa aksiru salata alayya ku yawaita salati a gare ni inji annabi sallallahu alaihi wa sallam فإن الله وكل بي ملك dan saboda Allah ya wakilta wani mala'ika a kusan kabarina ko a saman kabarina shi wannan mala'ikan kawai ake shi a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa iza salla alayya rajulun min ummati idan wani daga cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaba annabi sallallahu alaihi wasallama salati قال لي ذلك الملك النبي صلى الله عليه وسلم yace sai wannan mala'ikan ya ce mini ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam inna fulan bin fulan salla alayka sa'a lalle wane dan wane ya ma salati lokaci kaza yana mala'ika wannan kawai aikin shi shi in kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati a ce wane dan wane ya ma wane salati hadisi ne ingantacce akwai shi yanzu cikin riyadu salihin kenan shine malam yayi bayani yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallama kama a darasin da ya huta a tayyibu zaki allazi lam yashtami yawman ala zalalin lahu abwan الطاهر النسوان والولد الذي من زهره الزهراء والحسنان duka yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda daga bayan shi ne aka samu Fatimatu Zahara kai ka aka samu Hassan da Husaini sai ma da yake cewa a baiti na 279 wa ulul nubuwati wal huda ma minkum ahadun yahudiyyun wala nasrani su duka wa'annan annabawan da aka zana babu a cikinsu ɗaya wanda zaka ce ba yahude ne ko kuma ɗaya wanda zaka ce nasara ne bal musulmi na bar da dukkansu musulmai ne ɗan tsaye da tauhidi ne wa mu'minu da kuma hablu mummunai ne bi rabbihim ga ubangijinsu fil isra'i wal ilani kuna ba usulmi ƙauya a cikin bayyane kuma an da a cikin koye malam anan rahimahullahu ta'ala yana nuna qauluhu ta'ala ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kamar yadda ya zo a cikin surat ali imran yana shi ne yake cewa وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان أنا يا كاو أطباق كنا أبلاغا الجمع بين الكلمتين متضادين الإسرار ضده الإعلان سيما لك سوى أبيتي نظري بيو لتمارين ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني كما الدين المسلم ولملة الإسلام يعني ولدين الإسلام أو لطريقة الإسلام addini na musulunci yana da rukunai guda biyar shine hamsa aqaidi bi ma'ana hamsu arkani ai aqida ɗaya ce kenan anan ba aqida ba ake nufi ana nufin arkan kenan hamsatu arkan kenan rukunan musu kamar da zuwa cikin hadisi buniyar islam ala hams an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah rukuni na farko kenan wanda son na farko shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma da shaidawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma ma'aikin Allah ne wannan shine rukuni na farko na musulunci shine in baka shaida da- ba ba musulmi bane ba in baka shaida da wannan rukunin ba- ba musulmi bane ba duk wanda ya yadda wani rukuni daga cikin wannan wannan rukunin da gangan wannan ba musulmi ne ba bayan shahada kenan ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi sallallahu alaihi wa sallama bawon Allah ne ma'aikin shi ne rukuni na biyu ikamatu salat au ikamatu salat tsaye da sallah ka yi sallah bayan tsaye da sallah rukuni na uku ita'iz zaka ba da zaka an mutum yana da hali ke mutum yana da hali ba dole ba ba da zaka kenan talaka ba a ce ba da zaka ba sai mutum yana da hali alal akal kamar yadda zan zo a cikin littafi akwai inda aka yi bayanin mikidar misali in an raƙuma ne gare ka tun daga raƙumi guda ɗaya har zuwa raƙumi guda hudu a nan baka ba da zakka kai abin da ka ga dama da shi dukiyar ka ce ta kai kaɗai amma in ya kai raƙumi guda biyar to akwai haƙƙin talaka a ciki misali in kana da eh, awakai ne kana da tumakai ko kuma kana da akuya ko kuma kana da eh, tunkiya ko rago to in kana da tun daga ɗaya wannan har zuwa talatin da tara duka naka ne amma daga sun kai arba'in to wannan kun harba akwai haƙƙin talaka a cikinsu sai ka musu da musu zakka misali na kuma harba alganan kamar saniya in kana da tun daga ɗaya har zuwa ishirin da tara a nan naka ne bakar saniya ko marabi amma daga ta kai talatin to ana akwai haƙƙin talaka a ciki sai shi kuma kuɗi ana ƙiyasta shi ne da miƙdari na zinariya da alfidda kamar misali a yau zinariya gidar yana ya ta mutum in kana da kudinka ta ya kai yan miliyan jason swasan settlement a yau yan miliyan jason swasan settlement miliyan guda da ɗari biyu na da saba'in da sattin da bakwai kenan tun he ya kai wannan adadin ne kuma shi ma he in sun yi shekara he in sun yi shekara su ma sannan kuma haka sai ka hudda a kowace jikka guda zaka hudda yan biyar kada guda a kowace jikka guda a kowace arba'in zaka hudda biye guda a kowace jikka guda daga in ka ɗauka a yan miliyon ne sun sasan settlement zaka ga mutum abin da zai hudda bayan settlement ne ko bayan settlement kaɗai kuma su ma wannan ba a ce maka hurko daga kayi ka hudda a'a sai in sun yi shekara kenan wannan rukuni ne na arkan al-islam kenan wannan rukuna na akwai malaman da suka ce ana juya su akwai malaman da suka ce ana aji almuhim kenan in dai ba na marayu bane ba naka ne in ana juya su wannan shine magana alaihi jamhur wanda jamhur suke a saman kanta ana juya su to wannan zakka ta wajen fita a kansu na amma akwai malaman da suka ce a ko a aje suke in dai ba na marayu bane ba idan wanda yake da wannan kudin a aje idan ayya yana da kudaden da talabta zai a- amfani da shi na na inda maraya ne in ba a juya su ba hudda amma kuma hannu in ana juya su ana hudda na idan shi ne na rukuni na uku ana na misali da muka ka zama zo insha Allah a cikin littattafa insha Allah saumun ramadan kenan saumun ramadan kenan shine rukuni na hudu daga cikin rukunan addinin musulunci yin azumin watan ramadana azumtar watan ramadana sannan kuma sai rukuni na biyar hajji baitullah liman istata ilayhi sabil kenan ziyartar ɗakin Allah ga wanda Allah ya hore ma hanyar zuwa kenan wannan su ne rukunai guda biyar shi shine malam anan ke cewa wal millatil islami hamsu aqaidin wallahu anfaqani biha wa hadani na gode ma Allah da ya sa ne furci da wa'annan abubuwan kuma Allah ya shirye ni da wa'annan abubuwa kenan a cikin wannan magana tashi da yake cewa wallahu anfaqani biha wa hadani akwai launin min alwanin ubudiyya a ciki wani launi daga cikin launinnuka na bauta menene wannan launin shine itiraf bi anna Allah huwa allazi taqaddara wa an'ama alayhi kai itirafi da ba mai musuluntar da mutum sai Allah ba mai shiryar da mutum sai Allah kenan Allah ya hadi man ya sha Allah shi yake shiryar da wanda ya so kuma hannu ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar Islam kenan wanda ya wannan abun kenan shine kuma mustahaqqul lil ibada shine tantanta abota ne akan haka sai malam yake cewa to la ta'si rabbaka qa'ilan aw fa'ilan kada ka saba ma ubangijinka ƙa'ilan tana mai faɗa aw fa'ilan tana mai aikatawa anan akwai fasara guda biyu kada ka saba ma ubangijinka a faɗa ko kuma a aiki kada ka saba ma ubangijinka a faɗa ko kuma a aiki fasara ta biyu kuma hannu kada ka saba ma ubangijinka kana mai hodi tana mai hodi ka yi sabo kuma hannu ka zo ka yi ta hodi aikin banza kenan inna ahna ishatun qadaytuha zahabat lazatuha wal ismu hal ba a so mutum ya rinka yin sa ya aljahr bisu la yuhibbu Allahu aljahr bisu kenan ba abin kirki bane ba kenan anan malam yana hanar da mu akan irtikab jami'il ma'asi kan muje bi dukkan zunubai wal fawahish da alfasha alƙauniya wal fi'iliya na faɗa kuma da na aikatawa ma zahara min hawa ma batsan da abin da ya huto kuma da abin da ya koyi dan saboda ibada ma akwai alƙauniya akwai alfi'iliya haka sako shi ma akwai alƙauniya akwai alfi'iliya ibada akwai wanda kawai ita ta faɗa ce kuma akwai ta aiki ce na ta faɗa kwatankwacin mi qira'atul qur'an qira'atul qur'ani mai girma al'azkar yi ma yi ma Allah subhanahu wa ta'ala azkar to kuma ta aikewa as-salat kamar yin sallah idan kaga wannan ibada ce fi'iliya wasiyam na kamar da azumi wa gairu zalika idan anan kama qala Allah ta'ala wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana kada ku kusanci alfasha da abin da ya bayyana ko kuma ya ɓoye a cikin suratul najm kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina yajtanibuna al-fawahisha allazina yajtanibuna al-kaba'ira kaba'ira ismi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira yanan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa kuma malamai suke ta karantawa a cikin huduba na juma'a inna Allah ya amuru bil adali wal ihsan wa ita'i zul qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun idan malam shine yake ce mana la ta'shi rabbaka qa'ilan aw fa'ilan fa kilahuma wa innal duka guda biyu imma faɗa ko kuma aikatawa fi suhufi maktubani dukkan rubutawa ake a cikin littafi in ka faɗa rubutawa ake in ka aikata ma hallo rubutawa ake a nan malam ya yi iktibasi ne cikin suratul infita inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma ta faru dukkan abin da mutum ya yi kamar yadda muka yi a darasi na baya rubutawa ake in alheri ne akwai mala'ika a bangaren dama yana rubutawa in sharri ne akwai mala'ika a bangaren hagu yana rubutawa kamar yadda ya zo hannu a cikin wata aya iz ya talakkal mutalaqqiyani an yamini wa an shimali izin ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Sannan babu wani furci da mutum da zai yi sai an samu mala'ika ya rubuta wannan furcin da ya yi in ma na alheri ne mai kula da aikin alheri ya rubuta in ma na sharri ne mai kula da sharri ya rubuta Allah ya kare sai ma yake cewa jammin zamanaka bisukuti fa innahu zainal halimi wa sutratul hairani jammin zamanaka ka sa zamaninka ya yi kyawo da shuru shuru alama ne na mummuni yawan shuru alama ne na mai imani yawan shuru alama ne na mai imani annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah ko kuma ya yi imani da ranar lafira to ya faɗi alheri ko kuma ya yi shiru kenan an ba alheri ba ne zan ka faɗi to kai shiru ya yi lada shiru lada ne an kuma alheri ne zan ka yi faɗa al'amuru bil ma'ruf aw nahyi anil munkar qira'atul qur'anil karim al azkar yana in ba irin wayar na abubuwan ba su to shiru ya yi alheri imamu shafi'i yarda allah ka tabbata a gare shi yana cewa a cikin diwani shi ya kawo da kafiyar ta nuna yake cewa ihfis lisanaka ayyuhal insanu la yalidagannaka innahu su'ubanu yace ihfis lisanaka ayyuhal insanu ka kiyaye harshenka ya kai mutum in ji imamu shafi'i layar da gannaka wallahi ke sare kafa inna husu ubanu dan saboda harshe maciji ne haka imamu shafi'i yake cewa ka kiyaye harshenka ya kai mutum kadda ka bari ya sare ka dan saboda harshe maciji ne kammin ka ɗan daga cewa kamfin fakabir min katili lisanihi ya ce so nawa to a cikin kabarurruka suna nan mutane wanda harshe ne ya kai su kawai aka sa su cikin wannan kabarurruka ne kanat tuhabu liqa'uhul aqrab yana shine imam shafi'i yake cewa harshe maciji ne in baka yi hankali ba to ya sare ka shi kuma malamai suke cewa ita magana kamar mashi magana kamar mashi kamar yadda aka halba mashi baya dawowa haka in aka furta magana ita ma wannan maganin ba ta dawowa shi ne ke na annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana kashe da ke cewa to man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut ya faɗi alheri ko kuma ya yi shiru a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal abda lalle shi bawa la yatakallam bi kalmatin min ridwanillahi zai yi magana da wata magana daga cikin yarda Allah Allah ya yarda da ita wannan magana ta shi la yulqi laha balan amma wannan magana da yayi kurci da ita yar karama bai ba ta wani importance ba bai ba ta wata daraja ba shi dai kawai ya faɗi kawai misali mutum ya yi mai ce la ilaha illallah ka ga ko a kama ka kama don ka saba da ambaton Allah ne ko kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah ko kuma ayi wani abu ko abin ya ba ka mamaki ka ce subhanallah ko kuma kawai ka ce alhamdulillah ka irin wani abubuwan nan kana faɗin su wata rana baka ka a kama ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wani yace to duk mai faɗi irin wani abubuwan lalle bawa zai yi furci da wata kalma wannan kalmar bai ba ta ba daraja bai ba ta ba wani kima ko bai ka a kawo ba ya haɗu wannan kimai sai annabi ya ce wannan kalmar kuma da kai min ridwan lahi tana burge a ya ce wannan kalmar ya fa'ahu lahu biha darajat Allah zai ɗaukaka darajar shi da shi a wata ruwaya kuma aka ce yuhi biha ilal janna wannan kalmar zan ta kai shi aljanna ai ya zo a hadisi duk wanda yake so a sukka ne itaciya a cikin aljanna ya ce subhanallah ko alhamdulillah ko allahu akbar idan kaga abu ne kodi baka ba shi importance ba amma wannan magana ta kai ka aljanna sai annabi kuma ya ce wa innal abda kuma lalle bawa fa la yatakallam bil kalima zai yi magana da wata kalima wata ran min sahatin lahi wannan kalmar tana daga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala la yulqi laha balan bai ba wannan kalmar daraja ba bai ba kalmar wannan importance ba shi a wajen shi kawai ba komai bane dan na ce kaza sai annabi ya ce yuhi biha fi jahannam ce wannan kalmar zata kai shi jahannam wa iyaz billah idan kaga halshe shine yake kai mutum aljanna harshe kuma hannu shi ne yake kai mutum wuta a wani hadisi ya ce babu abin da yake kai mutum wuta kamar harshe da gaban shi wani hadisi kuma ake cewa duk wanda yake kiyaye harshen shi da gaban shi dan aljanna ne dan shi ne malam ana yake gaya mana cewa jamil zamana ka bi sukuci ba ko ina ba za ka yi ta surutu duk hirar da ba ta da amfani kan ka shige ta ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن duk gardama kar ka bata kanka a kan lokacin da a gardama gardama an ba ta da amfani to kar ka kai ta bata lokacin ne mutum sai yayi da dama ranar tashin alkiyama Allah ya kare Zuhai bin Abi Shalma yake cewa wa ka'in wa ka'inun taramin samitin laka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi ita magana cikin biyu ne tana ɗaukaka mutum kuma haka tana kada darajar mutum haka zuhair bin abi salma yake cewa so da yawa ya ce za ka ga mutum yana burge ka cikin shiru wa ka'in taramin sabitin laka mujibe ya ce amma in yayi magana cikin biyu ne ko ya ƙara burge ka ko kuma ya ƙara baka haushi imamu suwidi kamar yadda zuwa cikin sira yana da wani ɗalibi ɗalibin da ya fi kowa shiru a cikin majalisin nan ya fi kowa rashin surutu a cikin majalisin sai ake kullum kuma ya kowa tsafta yanzu wannan ɗalibin kullum shi yake zauwa ya yi shimfiɗa na majalisi na imamu suyuni amma kuma hallo bai tambaya kuma hallo bai taɓa magana ba a cikin wannan majalisi sai ranar imamu suyuni ya ce ga wata mana kai kullum baka magana to yau sai ka yi magana ashe na cikin rigar amma shirin shi ya rufa mai asiri ba wanda ya gano sai da ya magana aka gane sai ce gawa malam in sallar layya da sallar azumi ta haɗu wacce za a yi a bar wata ke dai aka gano mahaukaci ne sai imam suyi ya karanta wannan abu ya ce wa ka'inun min samitin laka mujibe imam suyi bai ce ba wannan mahaukaci ne ku kiyaye a'a cikin hikima aka wani eh ya ce barakallahu fika Allah ma albarka sai imam safi ya ce yake cewa wa ka'inun tara min sabitin laka mu'jibin yace ma albana so da yawa zaka ga mutum cikin shiru yana burge ka ziyadatuhu karuwar shi yana ƙara burge ka aunaksu ko kuma ya fasa burge ka in takallumi sai in kayi magana wani yana ashe mahaukaci ne ba a gane ba yana shiru yana ba mutum haiba da shi yasa kenan ake so mutum ya zama to mai shiru ba mai yawan surutu ba ba a so mutum ya yi surutu a cikin musulunci sai inda akwai fa'ida hira in ba fa'ida ba a so ka yi ta don saboda dukkan abin da kai ana rubutawa ma yar fizumin kaulin illa da daidai raƙimun ati sai ma da yake cewa a cikin baiti na 284 kul jinsa baitaka baitika in sami'ta bi fitnatin وتوقع كل منافق فتان a cikin wata ruwaya a cikin wani zakawai za a ga ba jilsa ba ne ba an sa kun hilsa a nan kuma wannan littafin aka sa kun jinsa me yake nufi da wannan duka kun jinsa bai jika ka kasance mai zama a cikin gidanka in sami'ta bi fitnatin in ka ji wata fitina kada ka fito kuma aka kawo kun hilsa baitika menene alhils shi kuma alhils kamar tafi wannan wanda ake zama a cikin albisata yana daga cikin sunan tafi da larabci alhilsu albisata tafi kenan ka zauna a saman tafi cikin gidanka in ka ji fitina kakka wuta wannan yana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ana faɗa a can kakka tafi ana wata fitina a can kada ka ce bari in je in ga kom kai ka tafi ba suna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka zauna a cikin gidanka in ka ji fitina dan saboda fitina in an san farkon ta ba a san karshen ta ba dan saboda girma na fitina eh kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakunu fitan za a yi fitintinu alƙa'idu fiha khairun min alƙa'id wanda yake zaune ya fi alheri ga wanda yake tsaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam karin magana ne na annabi sallallahu alaihi wasallam fitintunu za su zo bayana wanda yake zaune ya fi alheri ga wanda yake tsaye wal qa'imu fiha khairun min al mashi hannu wanda yake tsaye ya fi wanda yake tafiya والماشي فيها خير من السائل Allah wanda yake tafiya Allah ya yi wanda yake gaugawa zuwa wajen fitire kan magana ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akan fitina ba wajen zuwa bane ba kuma mutum ya ji tsoron fitina kuma ya ji tsoron tana fitina karin magana na larabawa ba hadisi ba ne wajen suna cewa hadisi ne ba hadisi ba ne ba karin magana ne na larabawa ake cewa alfitina na'ima fitina barci take la'ana Allah man aikazaha Allah ya tsine ma wanda ya tada ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba kada ku yi tsammani in kuka tada fitina a'a wa'incan wanda kuka tara fitinan ne kaɗai za ta shafa a'a tana yi wa a wanda kuka so su shiga cikin wannan fitinar su ma har da su shiga dan shi na ki wata ko fitinar da la su yi mana lazina zalam kasa idan ka yi tsoron fitina ko a ina take kenan wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a sai malamin ki cewa أتي الفرائد لا تكن متواليا فتكون عند الله شر مهاني كتسيدر دا فرلورين دا الله سبحانه وتعالى يدور مكا لا تكن متواليا كتا ككسل شيء كسالة دي sai ka kasance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mafi sharrin mutane kenan baccin ya ce kakka saba ma ubangijinka a bayyane ko kuma a goye kakka saba ma ubangijinka da faɗa ko kuma da aiki ka zama to mai shiru ne ba mai yawan surutu ba sannan kuma hallo ka zama to mai zama a cikin gidanka ne in ka ji fitina kadda ka huta ba tsoro bane ba suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace to addin fara'ida ka zama to mai cika salloli ne in an ce a yi sallah lokacin sallah ya yi ka zo ka yi sallah in an ce an ga wata ka doki azumi dan shi ne addin fara'ida wala ta kun mutawaniya kada ka zama to mai kasala ne nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana kashedi akan bin farilla al-fara'id kamar yadda mana ana yake gaya mana ya yi iktibasi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda Allah inda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah farada fara'id fala tudayuha Allah ya farlanta muku farille kada ku yi wasa da wannan farallar da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku a wani hadisi kudisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma yawihi an rabbihi eh, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu mimma tarattu alayhi bawa na bai bi kusa ba da ni matuƙa akan abin da na farlanta ne kenan in kana so ka kusanta da Allah to ka ringa cika farilla yadda take wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a ra'aita idza sallaitu maktubat shin kaga idan nayi salloli na farilla kade ba ruwana da nafila ba ruwana da qiyamul layl wa sumtu ramadan kuma azumi ya zo ma na yi shi wa halaltul halal kuma na halalta halal wa haramtul haram kuma na haramta haram wa lam azid ala zalika shay'an ban kara ba akan wannan ko kada sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam adhulul janna zai shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana na'am zaka shiga aljanna idan mutum ya rike farilla salloli guda biyar ba karamin alheri bane ba ke yi wasa da su wannan kadai yana sanya ka aljanna ka rike salloli guda biyar daga ayyukan kiran sallah kakka bari raka guda ta barka daga an ce an ga wata ɗauki azumi kenan addil fara'ida kenan ka kirke abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta kenan wannan al- hanya ce ta shiga aljanna kenan shine ce kakka yi wasa da su don saboda in kai wasa da su kuma fatakun inda Allahi sharru muhani zaka zamanto a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an ka kasance mai wasa da sallah ne in ka kasance mai wasa da abin da Allah ya farlanta ne mafi sharran halittu mafi sharran halittu idan su ne a biya idan abin da zan mu rike a cikin wannan darasin a takaice malam ya mana bayanin falala yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati ya ce babu marowaci kamar wanda za a ce annabi bai ce ba sallallahu alaihi wa sallama malam ya mana bayani akan cewa hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai wani mala'ika da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a kabare shi kawai in kai aikin shi wannan mala'ikan in kama annabi sallallahu alaihi wa sallama salati shi wannan mala'ikan sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wane dan wane yana yi masalaci a lokaci kaza daga cikin abin da mana yi mana bayani a cikin wani abiyatin arkanul islam hamsa sannan bayan arkanul islam hamsa mana ya mana bayani akan cewa kada mu saba ma Allah a bayyane ko kuma a boye kada mu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala muna masu faɗa ko kuma muna masu aikatawa haddo mana ya mana bayani akan cewa shiru yana ƙara ma mutum daraja kuma haddo shiru alama ce ta mai imani ba a so mai imani ya yi yawan gardama sai yin abun mai mahimmanci ne daga da cikin abiyatu wanda suke karantar da mu shine mana yake cewa in ka shi fitina a waje to kada ka kai kanka zuwa ga wannan fitinin ka zauna a gidanka ka kama ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma hado ka rike farilla abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اقضها وإجنا جميعا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين